عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة يولي العبد كل تقدس عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والقرب عليه صلاة الله ثم سلامه وألمس قرب مصطفى كل ما المسجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والقرب عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب تزدري كل نرجسي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والقرب حتى تدريهم الدار العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها المشركين بهذا المحضر زاد فيه من نظرة نصير هذه الزهر الحمد لله يوم الأربعاء شهر أول وشهر جنيه شكرا تدبو biyu da ashirin da hudu ko sha biyu ga watan wato rajab shekara ta dubu ɗaya da dubu arba'in da biyar da hijira ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wasiya ta goma sha shida cikin wannan diwani al'ummar da tsafin kuka suke sai da wara wannan musamman fa'ida yana cewa ana da musamman muktari نور الأباطه صلاة جهات حاجبي أقبائي صلاة صلاة يتبتع على المصطفى المختار ثلاثة وتبت من الله صلى الله عليه وسلم من سنة المصطفى من سنة هم المختار وما نبي أبن ذاك من هاي أبن ذاك ثلاثة تبت من الله من سنة أبن ذاك لأن أبو الله تبارك وتعالى نور الأبائه وتشي من الله كما شيني حكم بطحان مكة وبطحان مدينة ودك وعلى على فاتح جميع وبطحان وتقول روح قل روح مكة وقل روح مدينة لكن مكة مدينة gari ne mai yawan zuwa su da kuma wato tudu da rami da ma'ana hawa da gangara ne ko ina yasa akwai fadaha da yawa akwai kururuwa da yawa cikin maka cikin madina wanda gana su fata da wannan lalla shi ne hasken kururuwa ma'ana shi ne hasken maka da hasken madina gaba daya shi ne hasken duniya ma duka sallallahu alaihi wasallam a bihatun hajjami gabayi wanda barkar wannan salati da nake fata muhajjami gabayi za a shafe dukkanin munana wani abu da yake ba mai kyau ba wanda na gudanar ba a shafi shi albarkar da zata manzo Allah ko zai sallam salatu masadi bil mada'ihi jaliban salahi fa inna al mada'a jalbul masadi salatu masadi bil mada'i na ije barna ta barna ce na inda akwai wani abu mara kyau da na aikata na ije shi bil mada'i sai wa manzo Allah da rikin ana yi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi abin da ne wanda ba mai kyau ba wata ne sai ya tsara hasanta ha sabuwa hazo yawa wata bi sai ya tsara hasanta ma ko ku kai mu wani amfani da mai dole kyakkyawa a kai kun ga kyakkyawan amfani mu wani sai wanda kyakkyawan zai shafa mu wanda kadan wanda shi abin da yake samu da kira da amma wa ne mutum wai ai da yake da ya shiga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka cikin kai kai iri iri a wurin shirin ba amma tsakanin haka a shi mazan la'anu a ce masu ne shi ba amma mahakuzi ne abin kiyayewa ne gaba da wani abu ne kwatsanna abin kiyayewa ne gaba da ta wasanin ilahi da siyar zahara la'ura amiru ila ma laisa da sir ilahi Allah ya kiyaye mun kaina ya kiyaye ni tsawon zamani ba za a gani za ka fita zuwa ga abin da ke halatta ma a shari'a ba abin da za ka ga aikata mai kyau ne a wani shari'a sai da ayi ba ga mummunan haka ba ga tsakanin haka ba ne wannan ne shi ba ya zan zan kuwa a ga wa'in da mutum yana faɗa su ne a babin sauraro kawai dogobewa ga Allah tabaraka wa ta'ala da yake shi Allah da ka tsaya kai a gabansa to shi ke da sai da kuɗi ba ya kun jama'a zamtu qalu mujibatan duka zambul la yuqasu bi zambu da ka ce ainihin mai ta ko wani ban izini ba ni ban aikata gona ba nan take har rana ta baka amsa sai har rana ce da kai duka zambu samuwar taka kanta ma zunubi ce na yi kasu bihi zambu wanda ba shi da wani kusanci ba zunubin da ba ka masa da kaga akwai ka haka ke ganin tsarkake ne kai ma ganin kai ko to daga nan gurin ba ka samu matsala eh daga nan ba ka samu matsala daga nan gidi eh samuwar taka kanta ma matsala ce na ga za ka ji kan zama inda shugaba da manzala ya dinga sosai da kake iri iri ka ji wai wa'in nan masaji da rashin masaji na ije duk muna nana bil mada'ish sai ban manzo Allah da dai sallallahu alaihi wasallam ne mutum janiban salahi ina mai jawo wa kaina kuma amfanuwa mana duk hayo da bil mada'ish kenan yadda yabo ya zama shine ya share muna nana haka kuma yabo ya zama shine mai jawo duk wani abu da gyaruwa a gare ni kuma dalilin yabo na zama kilin na wanke kai na gaba da duk wannan abubuwa kuma dalilin yabo na zama musulmin kirki na zama mai bin hanya daidai ma'ana na samu sala'a kuma yau shi ne jarbu gare ni fa inal mada'iha dama shi yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarbul masalihi jawo mutum garuwar hali yake yi inda kana yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kirki dole za ka zama kirki saboda an mata wanda ya kirki dole Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sha hudun ilmu juni فلم أزل أسير الهوى ما شئت بيت المرابي وقد شاب هود قال كل كوشنا ليا فربرا كنشنا كما تنا سكا تنزا فربرا معنا في المجوني أما هيا إلى شوانا إذا فتوا هذا ما كثير ما يصف أما لحي الزواج كذا أقوى أيها الشوانا يا شوانا وقد شاب هود في المجوني falam azar asirar hawa har yanzu ban gushe ba ni fursunan arrai ne har yanzu ta ta kame na fita yin jarba ta har yanzu tana da rike zam ta ɗaure na kukunta babban shi ma shi dubar karmarabi har yanzu ban ga walƙiyar cin nasara a rayuwa ba ban ga me na aikata shi ko har yanzu ban ga wani haske ba har yanzu ban ga ba hanya yadda nake so ba ba ne mutum ba ya ga ba ولم أرى شيئا غير دعوة محبة الأمين ba abin da na gani har yanzu sai dai da awar ina son manzo Allah da wani na dogara nan kam to ba zan ba eh ni da musu annabi Muhammad ne duk da bana annabi alai musu alama da shay'an ban ga wani abu ba gaira da awa mahabbatul amin sai dai da awar cewa ni masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shine nawa aiki walau lam tansahan fi jawanihi ko da kuwa soyayyar ma har yanzu ba ta samu gurin zama a zuciyata ba sama sama ne jiko ba ta gama jirkuwa ba sauran zai su ko da dai har yanzu soyayyar ma ba ta jirkuwa jigajiganta ba su kafo ba fi da wani a cikin zuciyata haka da a wata nake tuko kuma da yi da mun muzdar bi za shi ƙasira al-sha'awi har yanzu zai zikir madahi kuma da yi da mu yaban ma da nake da kama ina masa yabo ina yaban manzo Allah din ma sallallahu alaihi wasallam ai ban wani mai yawa ba ai ban wani mai yawa ba ma hanyar muzdal bida'ati bida'atu muzdatin ne kawai eh muzdal bida'ati mana dan ne kaya da daga wannan jikon nan ba su da yawa duk yaban da nake ganin na yi ma dan jikon nan ne har yanzu ba bai kai ya ka kawo dan kaɗan ne bida'atu muzdatin ko kamar yadda ɗan wannan zai zo zai zo gaya mana ko ya yi yana zin masana wa ahal mazkur wa zina bi za a ci muzaitin fa au fil harkala wa ta kalaina mun shiga cikin halin kunci da rashi da tsanani na rayuwa ba mu da abin da za mu kawo wa zina bi za a ci muzaitin amma ga shi mun zo maka da ɗan kaya da ba su da yin ɗan kaya ne kaɗan haka na baya mu kuma na bukata abu yawa da aka akalli kayan akalli karamci a auku da nan kaila a cika mana auku kada ka ji kayan da mutum da su a zuba mana da kyau wasu ta kare masu da buke sai ka gare mu ga ba mu da kudin ruwan kara mana kuma da ga ba mu da kudin mun kara mana palliative a gane kana da mutum kana da yin zuwa ka zo palliative ha أو كشيء مثلا أو أجيب عندي وذاك هو الذي دعا هذا هم ضوء يرى ثم قرأ وزيروا أبو الكعبة علي قومي وليهم عليهم وليهم من قصر البلاد يقول لك من الله صلى الله عليه وسلم أنك أنا أجيب الناس باطل يا واحد أنا أنا الشعب ka ji da kun ji wannan da jahannamu kake ya kai kuhu amma dan har yau zai za su misali har yanzu zai dan gane ba su da yawa kima ai ya fara kuma da Allah ana fara wace na kan dole ina cewa rasul mansuri yi da biya ɗayakwar uzuri kuma za a yi rubutu duk wannan yawon da yake wadala kawai a cikin zuciya shi ne wani abu a wasu ne wani abu ya da kashe karfin su sai da ya kai zuciya ne wani ci duk wannan aikin da ne kawai a hannun su ƙasirin al-sha'u ta ka ya ta kai daga wurin fagen da ya kai fagen da ya kamata ya yi wa irin yadda ya kamata a yi wa annabi da yadda mazaje suke kaiwa a fage ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi na bai gaba har yanzu za su zikir bala'i shin ko nan samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ne masa sun ma'aikar ba kuma ya karba da farin gaba ya karba wanda a jiya gudun amada ko an yi yawan da yaba kuma da zai yi gudun samu kan za a yi yawan min amada yau din nan ya zo min daga manzo Allah an gaya manzo Allah ya gaya da kansa an yi yawan da yaba kuma da zai yi gudun samu ya gaya min da ni din da yaban da ne masa ya karbe mu na karɓi wannan nafsi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓe ni ya karɓe banda daga gare shi har ya sabu cikin mala'iki shin manzo Allah zai tsaye banda ne masa kama zan marjun suwa fa daga shari lidda al-abd ibrahim ayyul kawai ya zama kasan marjun babu wani abun fata suwa fa daga khaliki sai da fadar Allah a kullum nake fatan samun mafadar Allah wa ta'ala ita ta biyu lidda al-abd Ibrahima da dai wannan bawa shehu Ibrahim to da wani fata in ba fadar Allah ba Ibrahim din nan ainul qabati wanda da an ce da kai ne mu wanda yayi munanan ayyuka suka mana ka tutu da ka san wutar Ibrahim shi kenan haka ayyuka subhanallah sai mu kunje da ke shiga fadar manzo Allah kunje da ke shiga fadar annabi in za ka shiga farkin manzo Allah sai ka kowa ba kowa bane ka shiga sai ka rawa kowa ba ka san biyo ka kafa sai ka sauyi hula ka sauyi rawani ka shiga da rabe da kurki ma gaban Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowa wanda ke shiga to na so ka ba ka shi hadin shi ne shi wannan da Allah wajen guda wanda yana faɗa ne saboda ya ce kin zuwa gaban manzo Allah a yanzu da shi a karfi wanda yake da wani ka zo yana ita da kisa wani yaban kada ana yi kamata a kan musu a nan gudana sai ba wai kuci ko liki za a yi ba na ne za a yi ba zai ba zai wanda ake a tana ban annan sauran da mala kici mala wani da gaske saboda ba da miji kwata kwata a rawar matsala ba mu da ba ba sai da kisa yawan annan annan ga da jin shi ko ba ne mutum salatun على المختار من آل هاشم محمد الهادي منير الأبابي صلاة الله يتفت على المختار نبي ينهل الله لفطر الله في محمد صلى الله عليه وسلم المختار من آل هاشم wanda yake wato zaɓaɓɓe ɗin daga cikin iyalan ko banu hashim zaɓaɓɓe daga cikin banu hashim kamar yadda manzo Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ko cewa Allah ya zaɓi wato Isma'ilu daga cikin annabi Harun ya zaɓi kuma Adnan daga cikin wani Isma'ilu kuma bayan Isma'ilu ya zaɓi wani Hashim daga cikin Adnan sannan ya zaɓi daga cikin wani Hashim alam azal khiyaran min khiyaran min khiyar sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-Bukhari min ali Hashim Muhammadi manzo Allah kenan al-Hadi munir al-abadihi manzo Allah din nan dai har yanzu sallallahu alaihi wasallama wanda yake mai haskake wato dukkanin safi alaihi zatu Allah ta salamu ya kuni alladhi yas'ali zayyi kanadi zaka Allah da manzo Allah da fada kamar Allah rabaka wannan salati alladhi yas'ali zayyi wanda da yake kokari sai ya cutar da ni sai ya cutar samu ya kunu kanadi to zai zama kamar mai tunkuyar katin dutse fa mutum ya samu katin dutse a gaban sa fadin nan yana fada ya samu ranar dutse ya je ta mai karo da ka ka ce so kake ka cutar da dutsen Allah ba zai fara kashi na a kansa ne yau kansa ne ya fasa gado yawa sai ya je dinga tunkuyar dutse dinga hada maka karo wai yana so ne ya cutar da dutsen ko ya fasa shi ko ya wani abu to ƙarshen abin da zai faru dai zai cutar da kansa ne bai sun dutse ba sai dai kansa ya fashe ko ya wani abu da ya samu illa amma ba sai dutse ya motsa na eh zama ya halatta kansa abin da zai faru ke wannan cewa hulɗar zai tsalibari ka na ihi ishara ce zuwa ga wani baiti na a shaƙai akwai wani mawakin larabawa zamanin jahiliya na kira a shaƙai da shi ne matsaitu iya kalmar kanaɗi ita kaɗai shi mai ɗauko ya ajiye amma ta sauran mutum wannan baiti wannan kalmar ita kaɗai za ta fi da kai zuwa baiti yana cewa kanaɗihin sahratan yawma biyuhinaha falam yudirha wa auha qarnahu alwa'idu kamar wanda zai dinga tunkuyin dutse akan ba wai dan ya ya sa dutsen ya rauni ko ya fashe ko wani abu amma ka shafi zai da shi ba sai zai cutar da kafansa in dabba ce ko ya cutar da kansa in mutum sai su dutsen ba to kana ihin sahratar da ya faɗa shi shi wai shi ko da zai ya tsari da ni kana ihin wanda duk zai zo yana kokarin sai ya shi da ni mutum zama kamar wancan da a sha kai ne ga wata kana irin ba za ta yi wani biya da wani mutum ku su ne dan ya tsufe za su sanya kafa shi ko yawara alaihi sallallahu wa sallamu wa tusbihi hada al-abdi kullu da mala'i rana Allah rahmatu Allah ta bada ga manzon Allah wa tusbihi hada al-abdi kullu da mala'i rabaka wannan salati Allah Ruwa cewa wannan bawa dukkanin abin nema. duk wata baiwa da wani kyauta to Allah ka bada daga wannan bawa shehu ibrahim alayhi sallallahu alaihi wasallam fa tuqidu anna shu'ma min kulli bani salatin ala da mutum Allah ya tabbata ga manzon Allah albarkar wannan salati fa tuqidu anna shu'ma Allah ka nisanta shu'umci ga gurin canki Allah ka nisanta shi ga gurin min kulli bani daga dukkan wani mai hudowa rufi ba take zuwa ba da الله كنيسة تنتظر عليه الصلاة والسلام وسلامه وآله وصحبه كل قاد ورائه لكن على الأمس الله يتبتك من صلى الله يا لما صلى تصرفنت كل قاد ورائه ذكر المر وصاقال ذكر من يمشي لكن ذكر الرسوة علك أن تنهو نحو المؤسس محمد الماهي حبيب المقدم فهل لك أسير تقوم شعبك وشعبنا سوا فهل لك أن تنهو da zai hana ne ka nufi na hawa da mu'assisi ka tarron wannan wanda ya kafa addini shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hana ka nufi manzo Allah ka rike shi ka kama shi ka zama nasa Muhammad shi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almahi wanda yake mai shafe bata habibi al-muqaddas masoyi na din da abin tsarkakewa sallallahu alaihi wasallam Nadi ya laha wa Ahmadu Akibu وعاشوا يا هذا العباد المؤسس ونبي إلى كرم الله صلى الله عليه وسلم لو إن الزناي يا يا طه يعني اسمه طاهر وأحمد عاقب هاشم يا هادي العباد يعني شنو تبعي المؤسس وذلك شنو من كبع ومشنا الدين صلى الله عليه وسلم محمد محمود محمد حامد محمد من يا دين كل أسلم هو المصطفى هذا شيء أبو ذاكي المحبوب wanda yake kuma abin so wa hamal muzammil mudassir Allah shi ne mai zuba da bugu kamar yadda ayoyin su tashi ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil ya sinu Allah shi ne ya sinu ma'ana sai zuba na mai ya sinu kenan ya shugaba ala kullu aqdasi Allah ya dauka kan dukkan wanda kake dukkan wanda aka hada Allah subhanahu wa ta'ala magana yana da shi alayhi salatu wallahi ثم سلامه ثلاثة إني الأرض كل شيء أقدس راجع على العمد لا تبلغ من الله وفك وانا ثلاثي تنيب الأرض كل تقدس الله كما هو وانا باوى نشر إبراهيم كل إلى زركي الله كان هذا عليه ذات الله ثم سلامه المسكر والمصطفى كل مرة راجع على العمد لا تبلغ من الله وعن المسكر والمصطفى كل مرة ni dai ina neman samun kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin nema ina neman kusanci da manzo Allah kawai neman nake san da manzo Allah ko kusanci alayhi sallallahu kuma salamuhu radin Allah na manzo Allah da bada manzo Allah wa alihi wa sahbihi tantani kullu narzati da alaye manzo Allah da sahabbansa tattani kullu narzati wannan salati saboda tsanan kanshi to ya wulakantar da kowane irin fure mai kanshi narzatun wato fure ne wanda yake mai kashi a tsari ake da shi saboda haka wannan salati saboda kashin sa ya zama ya wala kasar da kowane irin fure da tunani mun gode Allah alhamdulillah mun za mu tsaya shi Allah kan yaushe da wani da tsara shi karanta جماعة كل ثاني من سواء من عندي إجماع قوم بجماعة وما أولى لي وثلاثة إن شاء الله إجماع إن شاء الله على اليوم على البداية البداية البداية والعبادة والتوقف على لا تحكم على ما لا تكم عليهم على ما لا تكم عليهم ونبغى نجاب الله إجابنا الله كريم الله أنا ما قدرت لا من هذا الجلال والجلال والجلال الله كتاب الجد الأول والجد الله هو ولا يجد الله كريم ولا يجد الله يرحم لا فهم لا شيء ولا لا شيء بس على صلى الله عليه وسلم ومن الزيادة أدعو الله يسلمك حسن الجيش الله يجاوز وعلى أجانا ومقعنا محمد الله صلى الله عليه وسلم فأنت أقول الله يجب لا شيء ما دور الفارس ما شيء البركة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس محمد تعالى ضعيفا فبدأ نصنع وجد هذا الفرق اللهم صل على سيدنا المسلمين على رسول وكل هذا مشرف كمان يبادر
وقبل الثوب الأول يرشدك إلهي تائبا أيوة وراجع وأيوة بمنزل مبارك تنزلني وانفعنا جميع من كبرني عجبي وضعيف وأحزاكي بزبرتي وعز من أخلاقي نعلم ولا دعاء قد جانا فذلك الهم وأكثر مننا زلت لبعض منهم لا قدامه فتم حلهم فبكرم لئن لهم من لين الحديدا لما عرفت والطير قيودا نراهم بالقصد والرخاء يريد ان نجم على عذابي يمنع وجهته وبخلا زائدا صالع قلبي وعقائدا من كيمة أنجي إلى الزوالي وأنت تدري باهي والآخر كان المنى من بيعتني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زاد عن العالم كل خير لا ترهم تنافسا في الفاني كل ما يرون حين فاني أيهم يتطلقون والجاهي والاستلام من قبل ونقم مصدقين متصدقين وصائمين الشهر عاكفين باعوا النفوس الأم والأموال فالمؤمنين حبذا أهوالا أجب يا رب بسر الزاد وسر أسماء مع الصفات رجع يا رب فتى من فيلا ما خلقت وعيت بهم ليلا فما أجبت كل عبد سالا فيما غدا فأجبن العمل أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الكبير القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نذر ثم أرد الكافي إذا أنك الحي الودود الكافي تبلغ الآيات بالآيات فلترفع الأقوام بأزمان خلي صعبا قدلا وكلي من كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي وسعد الهادي فلتحب ذاك كل شر بادي رب العميد عاتب العميد كل مطالبي بكل عدل بيته يوم وعزلا لي بإصابتي ويوم العزلا ذلك تجري وذاك أعلم مورفة وأبا يكرم سلام عليك طيبة فلتبدا كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب صل على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم هي الوسيلة وعدلت الكمال حسبي معين وعز الغالي حسبي قديم الله وعز الباقي سبحانه يا فزمعي وده وليس للعبد سواه موته به انتصرت انني مغلوب والعقول قدي لي مسروق نسيري يا نسير يا نسير فظهر عدوي عنك الكثير أيان أنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرجو بين كيف تفعل الفريد وكيف تسله ما تريد لتنتقم من العدو هينا وقل إنه يعادي الدين لا تبي من آثاره ليالا فقد بقى وعد من الإنادا أول مثالا وامتلا عليه بدر السوء ومهما لديه والجرني سوري وسري خيري والدوس رحمة الوصول خيري نعم الجليل مرجعه وسندا إنا بني أمرنا تستمدا أثار نصرا قريبا يقتي كل الإله والعبد هذا مقتي متين يا متين يا متين بكسرك عيب ما أكون أجد أبيت الدار عن كيفا لن يقل عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول قل الذي طلبت منك عجلي فإنما أخرت لم يعجلي يا رب بالخير تموع ترى وهو الذي قاربه ونصرا الذي صلي على المختار وآله وصحبه الأبرار أجاب الإيمان وانظر إلينا وانظر أن الدين أجر قوفنا وأجدينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجعل عني كل من قد أعطنا إلي من رجل لذال آتنا للمصطفى الشفيع يوم الحشر خير الورى من قلوبي للروسري عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وأمما عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وأمما عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وأمما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين